الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar asabar goma sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma shi ne daidai da ashirin da takwas ga watan fevriye miladiyya aihuwa isa ɗana na maryam alaihi salatu wassalam dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a jiya mun kwan aya ta ashirin da biyar a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun nisa inda jiya mun yi bayanin waɗanda ba sa da halin yin aure wace shawara ya kamata ubangiji ta'ala kakin ya yassare musu yin aure wace shawara ya kamata su ɗoka mun yi bayanin fassarar ayar sai dai muka ce za mu ɗanyi ɗarwaya na wasu fa'idodi da wannan ayar ta ƙumsa da wasu hukumce-hukumce kafin muke farawa muna roƙon Allah ta'ala ya biya muna buƙatunmu na alkhairi gaba ɗaya mai buƙata wadda ba ta alkhairi ba Allah ta'ala muke roƙo ya biya masa bayan ya musanya masa wannan buƙatar muna roƙon Allah ta'ala wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani ƴan uwa marasa lafiya Allah ka san kowa da buƙatar shi Allah ka biya wa kowa buƙatar shi ta alkhairi ya Allah muna roƙonka malumman mu ka ƙara musu albarka ka ƙara musu ilimi mai amfani duniya da lahira ka kare gabansu da bayansu akwai wata baiwar Allah ta ce a sa ta addu'a yanayin kasuwancin da take ciki ya fara samun tangal-tangal ta ce a roƙa mata al'umman musulmai su sa ta addu'a da na cikin gida da na waje to muna roƙo Allah ta'ala ya san buƙatocinta da mu gaba ɗaya Allah biya muna buƙatunmu na alkhairi babu shakka yi ma ɗan uwa addu'a yi ma kai ne malami na yana yawan gayin wannan maganar shi kuma ya tsakuro ta ne daga al'imamu shafi'i da yake cewa duk lokacin da ya aza goshin shi a sajada yana ambatar sama da mutum arba'in kowane da sunan shi Allah ya biya wa wani buƙatar shi Allah ya biya wa wani buƙatar shi don fatan mala'iku su ce amin da kai. Allah ta'ala ya biya muna bukatunmu na alkhairi. Ubangiji ta'ala ya ce wa mallam ya statai minkum ɗaulan, cewa shi man wannan ismu sharɗin ne jazim, amsa shi na jawabu shart famin ma malakat aimanukum shi ne amsa. Wa mallam ya statai minkum ɗaulan, wanda baya da iko na wadata ta yin aure domin muka ce at-tawlu shine sa'a wa qudra baya da yalwa baya da hali to wanda baya da hali daga cikin ku ismu shartin ne amsa shi fa mimma malakat aymanukum ya auri abunda da masa ta mallaka na bayu dan kada ya aukawa a cikin banna ita ce zina to anan kaga sai ubangiji ta'ala yayi amfani da jawabu sharti ba dan komai ba don a bayyana ma cewa da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda ba sa da hali na yin auren akwai mutane waɗanda ba sa da halin yin aure to sai su yi amfani da damar da Allah ta'ala ya ba su ta abin da suka mallaka famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat na ɗiyanku a masu imani bayu domin su ne diddul kafirat ko da kitabiya ce in dai tana da imani tana da zuciya ta gari to ubangiji ta'ala ya ce fa mimma malakat aymanukum wallahu a'lamu bi imanuk bi imanikum Allah shine mafi sani da imaninku wat-tawlu a lugal larabci huwa al-ghina ay man lam yastati' minkum ghinan wanda baya da wadata daga cikin ku na wadatar kudin sadakin aure to ya auri abin da dama shi ta mallaka ta bayu domin sadakin baiwa zai yi ƙasa da sadakin ɗiya kuma babu shakka aure yana da fa'ida aure yana da mahimmanci a cikin rayuwar musulmi don haka addinin musulunci ya yi kira zuwa ga ayi aure isa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ma'asharar shabab من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطيع فعليه بالصوم كما يرجي منكرا تونا حديثا أوري hanya ce babba da take kare mutum daga kwaɗawa a cikin alfasha kuma hanya ce da take da take kare mutum wurin ƙoƙarin hwada ma haramun da haka aure yana da mahimmanci ga rayuwar musulmi musamman idan mutum ya balaga babu shakka uzubiyya hali na rashin aure duk mai hankali mai lahiya cikakka ya san rashin aure illa ce ga namiji wanda ke da lahiya haka ita ma mace wadda ba ta da aure illa ce gare ta matukar ana cikin wannan zamani zamani na social media zamani na ababe ga sunan barkatai yadda zaka ga wani yana yada alfasha yana yada fasikanci a cikin kafafen sada zumunta to dan haka wani malami da ya tausaya ma marasa aure yake cewa ya mutul a'zabuna bila wafatin idza janna duja fi dhashita'i yace marasa aure suna mutuwa ba irin mutuwan mutane ba musamman idan aka yi duhun dare cikin sanyi tarahum yartamuna ala firashin khalat minhum mulatafatun nisa'i yace za su zaka gansu yashe bisa shinkidu yashe ga sunan kwakwance yace mulatafatun nisa'i khalat minhum tausasawa ta mata a kawo ma dara sabuwa a kawo ma bargo duka bai samu wannan fala naumun yaji'u yafukku karban gashi shi ba kwana ya zo mai ba bale ya kuranye mai damuwa wala mautun yukhaffifu zal ana'i kuma bai mutu bale mutuwa ta doke mai wahalar da yake ciki ta wannan bala'in wa tahsibuhum ruqudan ghayra anna uyun alqawm fi qimamil bala'i yace wa tahsibuhum ruqudan in yana kwana wa tahsabuhum wa tahsib wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud to shi wannan marashin auren yace wa tahsabuhum wa tahsibuhum ruqudan kana zatonsu suna bacci sai dai ina idanun maza kwalke suke uyunul qaumi fi qimamil bala yana da cikin kimba ta bala'i na musiba yace tuqallibuhum riyahul bardi dauman yace kullun iskan sanyi yana jujjuya su wala yughnihim anhul ghata'u yace wannan kyallan baya isa su yadda radda zaka dan lungume ba ta isakka aran ba da kai ake ba to kaga anan a so tari da yawa Allah ta'ala yake bayanin aure amma aure yana da sharuɗa kafin a yi shi na daga cikin sharuɗin aure alƙudratu ala tahammuli kafati jami'i a'ba'i mas'uliyati zaujiyya iko na samun ɗokar nauyin mace cikakken iko ba a cida ka ba a cida ta ba ta yi rashin lahiya ba ta zo ta gaya ma mai gida ban da lahiya ce to zan gaya an baba ko ke gaya an baba a wannan ba bai isa aure ba amma irin gandu ne irin ɗangi yaron gida wanda shi yana noma komai ga hannun mai gida ganin ba lahi ba ne to da haka jama'a Ubangiji ta'ala ce wanda baya da ikon aure to ya aure baiwa yanzu babu bayu sai dai ai mai nasiha mi ya ci gaba da azumi ai ta hakuri kafin lokacin da Allah ta'ala Allah ta'ala zai aurar da kai haka Allah ta'ala yace kuma ana aurar da su ne bi idni ahlihinna fankihuhunna bi idni ahlihinna ku aure wa'annan matan da izinin iyallansu shugabanninsu anan wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf ko ba su sadakin su da sanayya a ujur anan ana nuhin muhur al ma'ruf shine bima yata'arafuhu an-nas ko bima aqarrahu ash-shar'u abunda shari'a ta tabbatar biduni mumatsalatin wa biduni man minna ba tare da mumadala ba ko kuma gori kada ka ce wannan baiwa ce sai ka yi jinkiri wurin biyan sadakinta Allah ce muhsanatin suna muhsina shi kuma al-ihsan malamai sun yi sabani anan na cewa fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al-muhsanati min al-azabi malamai suka ce to menene ake nufi da uhsinna anan al-ihsan yana dokar ma'ana guda biyu wasu suka ce kamar yadda malam Mustafa al-Adawi yace a cikin sahih tafsir ibn kathir ikhtalafu fihi ala qawlaini sun yi sabani akan zance guda biyu أحدهما أن المراد بالإحسان ها هنا الإسلام وزما لما سكت فإذا أحسننا أي فإذا أسلمنا إذا ما تنسك مسلمتا bayan musuluncin su fa in ataina bi fahshatin mubayyana suka zo da alfasha bayyananna fa alaihin nisfu to rabi ya tabbata gare su wasu malamai suka ce la al muradu bihi ha huna at tazwiju fa idza uhsinna ay fa idza tazawwajna idan suka yi aure kuma wannan na biyun shine al-aqrabu ila as-sawab wallahu ta'ala a'lam domin al-ihsanu nan a siyakin aya yayi bayanin hakanan da haka Allah ta'ala ce zalika liman khashiya la'anata minkum wannan yana tabbata ne ga wanda ya ji tsoron fada ma alfasha da haka aure na daga cikin aghrad min az-zawaj tsoron fadawa a cikin musiba ko kuma alfasha Allah ta'ala ya kare mu wannan ayar ta karantar da mu abubuwa da dama abu na farko alhassu ala tazwijil hara'ir almu'minat aya ta kadaitar da mu aurar da ƴan mata waɗanda suke diya masu imani kuma da haka Allah ta'ala ya rangwame cewa wa man lam yastati' minkum qawlan idan baka da hali to ka auri baiwa kenan yana da muhimmanci kai aure dan haka Allah ya kwadaitar akan ayi auren kuma wannan ayar ta karantar da mu annahu la budda fin nikahi min malin aure baya yiwa sai da sadaki aya ta karantar da mu ba haka nan ne ake aure ba ka ga yarinya bisa titi ka jawo hannunta ka ce ta zama matarka a'a la budda min sadaqin babu makewa sai da almaharu sadaki sannan wannan ayar ta karantar da mu annahu la yanbaghi liman lam yastati' at-tawl an yastadina فليعدل إلى طريق آخر دون الطول الذي عجز عنه لقوله فمما ملكت أيمانكم wannan kuma ya karantar da mu cewa bai kamata ga wanda baya da hali ya ciyo bashi bahaushe ya ce duk wanda ya ci bashin aure ba zai ramka shi ba in dai ka ci bashi ka yi aure to biyan bashin nan zai wahala ka ci bashin jikka ɗari biyar ka yi aure ana nan ana nan sai ta ɗau ciki to shi yanzu da biyan bashi ka ji ko kuma da yin lalurar ɗaukar cikin da laulayi sannan ana nan tana haihuwa baka biya wancan bashin ba da wani ka ji zanen suna ko kuma biyan bashi da haka wani farfesa mu yake cewa duk wanda ya zo inda kake yace ka bashi karanta mai kuɗi ya yi aure ce kakai siyan ka bashi an gane? to wannan kuma a yana nuna cewa ya halitta a yi aure amma ka ce a baka mata banza wannan bai halitta ba domin nasin to kyauta hadisi ya yi nuni akan haka a wata mata ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi shiru ya daga kanshi ya kalle ta ya soke kai sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam idan baka da bukata zuwa gare ta ka aura mini ita annabi ya ce je ka samu wani abu na sadaki ya je ya buga gabas da yamma kudu da arewa bai samu komai ba ya dawo ya ce ma annabi laysa indi shay' wala khatamun min hadid ya ji annabi bana da komai koda da zoben karhe bana da wanda zan bada sadaki to anan annabi bai ce to yanzu aka aramta mai kudi a daura mai ari ba a'a annabi bai ce aramta mai kudi ba saboda hadarin ramcen kudi ana iya yanzu aramta ma kudi kai aure ta bata mare ka sake ta wa za ka biya kudin ita mutuwa an sani daga Allah ta zo to amma yanzu ka ta bata mare ta babbaci uwayenka bayan auren sai ka sake ta to aran mawa zaka biya kudin wanda ka ci bashin kaga akwai damuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi ce hal ma'aka shay'un min alquran shin kana da wani abu na har da alqurani yace na'am eh ahfazu surata kaza wa kaza yace na haddace sura kaza da kaza da kaza sai annabi yace zawwajtuka ha bima ma'aka min alquran na baka auranta da abun da ka haddace na alqur'ani wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisin Sahal ibn Sa'ad Allah ta'ala ya kara yarda gare shi kuma ayar ga ta kara eh eh akwai ayar da ta karfafa wannan hadisin fadar Allah ta'ala wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi waɗanda ba sa da sadaki ba sa da halin aure su kama kansu har Allah ya wadatar da su daga kada ka cika mutane da surutu ko kuma ƙarya kana son auren amma baka da hali sai kai ta istighfari kai ta azumi har Allah ya aurar da kai amma duk namiji mai lahiya wallahi yana son auren kuma aure ya yabun so ne an gane wannan to aya ta karantar da mu annahu yajuzu lil hurri an yatazawwaja al ama bi shartayn al madhkurayn fil aya aya ta bayyana muna ya halitta ɗaya auri baiwa amma da sharaɗi guda biyu da aya ta bayyana sharaɗi na farko shine ya zam bai da hali na sadakin auren budurwa wadda take ɗiya misali in ɗiya wadda take tana da uba ba baiwa ba sadakin ta jikka ɗari biyar to kaga baiwa ba zai wuce ɗari biyu da hamsin ba to da sai a aure baiwa shi in yana da halinta amma an ce budurwa yanzu ka tashi auren budurwa dole sai ka aje wata jikka ɗari biyar kusan naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu to ai kaga an taro yaƙi ko ɗiyar gwamna yanzu ai kaga aurenta miliyan ɗaya da ɗari biyu sadaki ba ƙaramin aiki ba ne isa wani na taɓa tattaunawa da shi na ce mai sadakin aure a ƙasar niger ya haura ma naira dubu ɗari biyar na budurwa ya ce wai wai wai wai malam zama ƙasar ku ya gare shi ta ai ba kowa ke yi aure ƙasar ku ba to kuma haka ake ta auren rakin balla lurar da za a yi rabbiki ta hisa dakin da he da hen shinkafa za ka iske rabbiki an an aje wata rabke ke tukunya an dahe buhuhuwa a cikinta aƙalla a dahe buhu biyar aƙalla wai wanda bai da mutane da yawa shine mai dahe buhu biyu buhu uku amma wani har goma yana dahewa to duka wannan rigingimu ina za ka da su dole mutum in ya taro aure sai ya tsaya ya nazarta gabas da yamma kakin ya iya taro arme Hizza dole kana son budurwa ka tsaya ka nazarta ka ce to a samu mazaura wadda bata da yar tsada irin ta dubu saba'in ko jikka sittin ko jikka talatin haka irin mai ɗiya biyu ko uku to gaskiya ya kamata jama'a iyaye a tsaya a nazarta lamurar nan akwai masu imani akwai aramomi da dama wayanda suna bukata auren amma inda iskali yake babu sadaki a yi musu rangwame a yi musu ruhusa ga ramadanan nan ya zo a samu wani alaramma wata mai imani ta ce alaramma na baka diyata shikenan a samu ma'aramma wata a hada shi da ita shikenan kaga aramma zai ji dadin jawo ayoyi sharadi na biyu ubangiji ta'ala ya bayyana shi shi ma bancin baka da halin auren diya don rashin sadaki tsoron hada mazina shi ne sharaɗi na biyu kuma wannan ayar ta karantar da mu a baiwa ba ɗaya take da ɗiya ba martabobinsu ba guda ba kuma aya ta tabbatar muna da ilimin Allah Allah ya san duk abin da ya huku la ya alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba wani abu da yake hukuwa ga Allah a cikin sama ko a cikin ƙasa Allah ya san komai da komai ilimin Allah ba ɗaya yake da ilimin mutum ba Allah ya kewaye kuma ba iya kewayewa ga Allah wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba ka iya kewayewa da ilimin Allah sai abinda Allah ya so ya sanar da kai da haka yace wa ma utitum min ilmi illa qalila ba a baku na ilimi sai dan kaɗan ne da haka so tari da zaka iska mutum ka aza ya san komi amma da an zo bayanin ilimi sai kaga akwai fannin da yake hukuwa gare shi ga al-Imam Suyuti wanda ya mu shekara 911 hijira daga Makka zuwa Madina al-Imam Suyuti ana tutiyar ba wani fanni na ilimi ba ce al-Imam Suyuti ya rubutu akan sa idan ka dauko ilimi na shari'a maqasid zaka ji al-Imam Suyuti lamba ɗaya ne idan ka dauko ilimin hadisi Imam Suyuti bari magana alfiya ya rubuta ta ilimin hadisi cikin kwana biyar baiti dubu a cikin kwana biyar yusufu wal khatibu zulmaziya fa hadhihi tamamu nazmi al alfiya nazamtuha fi khamsati al ayami bi qudrati al muhaymin al allami yace cikin kwana biyar na rubuta ta baiti dubu kwana biyar idan ka dauko ulumul qur'an yana da al itqan fi ulumul qur'an idan ka dauko asbabun nuzul yana da asbabun nuzul idan ka ɗauko ilimin nahawu yana da littahi mai baiti sama da dubu a cikin ilimin nahawu al ilimin balaga baiti dubu gare ilimin balaga to alimamu suɗi duk da haka don Allah ya nuna ma cewa ɗan adam ɗan adam ne sai Allah ya jarabce shi bai iya ilimin lissahi ba mathematic da za ka ce n plus n equal d cat plus cat to ka fara caza mai imamu suɗi kwakwalwa shi da kansa yake gayi a cikin sirar shi yake cewa Allah ya yi mai fatahin kowane ilimi bal har ya naɗa kanshi matsayin mujtahidi suɗi sai da yake inda yake ikirarin cewa ya kai manzila ta mujtahidi amma Allah ya jarabce shi da ilimin hisabi wannan kuma dan a nuna ma cewa wa ma utitum min ilmi illa qalilan ba a ba ku ilimi ba sai dan kadan da haka ba'adi jiddan idan kaga malami yayi kuskure a cikin ilimi yin kuskure al'ada ce ta dan adam dan haka idan kaga mutum ma ya ce shi wallahi baya kuskure to bai cika mutum ba cikarka da kamalaka ta dan adam kai kure kai kure inda kowa ya samu 100 bisa 100 duk da 100 bisa 100 ya gare shi akwai wani farfesa mu na alqur'ani yayi muna alhifz wa tajwid prof assistant professor ne ya kusa zama farfesa Yusuf ji Allah ƙara masa lafiya yake cewa lokacin da yake mana ulumul ulumul Qur'an al-hifz wa tajwid sai muke tambaye shi ya kamata a ce gaskiya idan mutum ya ciyo komai da komai a bashi 100 bisa 100 yace wallahi ko ni na zauna bisa teburi gashi aka mini jarabawa ta qur'ani kun dai ga na haddace qur'ani yace ban cin 100 bisa 100 yace alkamalu lillah Allah shine ke da kamala za a ce mutun ya ci 100 bisa 100 wannan kuma duk dan a nuna ma cewa dan adam dan adam ne da haka ka tsaya a matsayinka na dan adam shine cikakka wurin halitta a samu inda ka yi daidai da inda ka yi kuskure inda ka yi kuskure kada ka dawoma akan kuskure ka dawo ka bayyana cewa al'umma a wuri kaza na yi ba daidai ba ga daidai kuma wannan shi ke ƙara ma armashi da kwalliya a cikin tahiyarka wannan kuma ya nuna muna cewa Allah ta'ala yana da cikakken ilimi akan bayunsa da haka a lokacin da Allah ta'ala ya nuna mu mala'iku cewa zai halitta wani halitta a bisa doron ƙasa zai sanya khalifa suka ce ya za ka yi ya Allah ka halitta wanda ke ɓanna a bisa doron ƙasa alhali mu muna tsalkake ka muna muna yin tasbihi da gode maka ka kawo wanda yake kashe kanshi yake zubar da jini a bisa doron ƙasa sai Allah ya ce musu mi inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce ni na sa abin da baku sani ba Allah ya sa abin da ba mu sani ba to kaga wannan kuma ithbatu ilmi Allah tabbata ilimi ne na Allah madaukakin sarki a aya ta karantar da mu cewa ya akwai sharaɗi na izini na waliyai kafin a yi aure duyar yarinya take son ka duyar kake son ta ba za ta aura maka kanta ba duyar da son ku yake to dole sai an samu izini da sharaɗi na waliyantai waliyansu su ce mun yarda shikenan an gane? To idan ba a samu wannan sharaɗin ba aure bai ba. Don haka a nan ne malaman malikiya suke bayanin cewa wadda ta aurar da kanta ba da izinin waliyanta ba nikah in ta batil ne aurenta bai ba. Domin cewa an kai la nikaha illa bi waliyin illa bi sadaqin wa waliyin wa shahidi adilin. Nikah aure baya tabbata sai da sadaki. da waliyi da shaidu guda biyu adilai to yanzu a lokacin da aka samu sadaki amma aka samu ghiyabul wali akwai matsala a wata shekara an samu wasu 'yan mata a cikin wannan ƙasa a boko suka yi rigingimu irin na ƙurciya na yarinta sai abokinta ya ce ina son ta ta ce tana son shi ya ce ga masa daki ya ba da dala ishirin sai wani abokin shi ya ce ni na zan ubanta wanda ya ce na zan babanka kawo sadaki aka zauna aka ɗaura aure nan shi ke da aka ce ta zan mata shi aka yi ta rigingimu malamai wasu hadda hudubobin juma'a bayanin aure ya ɗau shi ke nan ta zan mata shi iyayen yarinya hankalinta suka tashi alƙalai na malikiya suka ce ku kwantar da hankalinku aure bai ɗauro ba matuƙar ku iyayenta ba ku yarda ba kuma mi ke kawo haka nan rashin sumudi da rashin riko akan mazhaba guda yana da yana da kyau mu iya gano a Afirka wace mazhaba ce take sa'ida a Afirka mu yanzu a nan garin Kwanni misali mazhaba wadda take gamamman mazhaba ita ce malikiya da aka ya kamata idan aka yi malami tambaya ya ce to a mazhabar malikiya wadda ake aiki da ita kaza ne idan an samu wani alkali dan shafi'iya jayyid wanda kuma ya kamata a same shi ya yi karatun fiƙihun shafi'u aka je aka naɗa shi alkali sai a ce akwai alkali biyu ko uku ko hudu akwai alkali na mazhabar malikiya akwai alkali na mazhabar shafi'iya akwai na hambali akwai na hanafiya don haka kowane alkali yana da ɗaliban shi idan ɗalibin fiƙihun maliku ya yi ɓanna za a yi mai fatawa da malikiya idan wancan ɗan shafi'iya ne za a yi mai fatawa da shafi'iya haka ko ne daidai mazhabar shi to amma garin bai yi girma ba sai ka ga malamai ana cunkuɗa ana cakuɗa mazhabobi wannan ya yi kaza a ce to a wata mazhaba yo ba wata mazhaba ake aiki da ita ba amma in akwai nassi ingatacce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wannan fatawar to ba mazhabar malikiya kowace mazhaba ce ta saba ma ra'ayin an- eh, eh, hadisin annabi ana aje wannan mazhabar ne ai aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam don annabi ya ce kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahibi hadha al-khabar duk wani makhluki na duniya ana dokan maganar shi duk wani makhluki ana aje maganar shi banda annabi sallallahu alaihi wasallam da haka yanzu ba mazhaba ake magana ba abinda ake magana magana ce ta hadisi ingantacce da wanda bai inganta ba ina fata an fahimci wannan to shine ubangiji ta'ala ya bayyana a wannan ayar sannan aya ta bayyana muna cewa idan baiwa ta yi zina ba a yi mata rajim baiwa in ta yi zina ba rajimu ake mata ba ko da bayan aurenta aurenta ne don haka malamai suka sharɗanta zina s- in aka ce za a yi rajamu to malamai suna sharɗanta dole sai ta zamɗiya ba baiwa ba ai akwai hadithin da annabi ya bayyana idan kana da baiwa ta yi zina annabi ya ce ka yi mata mi eh ka yi mata bulala in ta sake in ta sake aka ce a rabu da ita koda da ya giya ne mun karanta wannan hadisi a shekaran jiya ina fata an gane wannan to amma ah, in ta yi zina ita baiwa za a yi mata rabin azaba ta wadda a ɗiya in za a yi maɗiya wadda ba ta da aure bulala ɗari to baiwa za a yi mata hamsin ne wannan ayar ta karantar da mu husnul tartib kyawun jirantuwa a cikin alkur'ani domin za ka ga a cikin wannan eh, hadithar da Allah ya ambata akwai kyawun za- zanuwa da jirantuwa Allah ya yi bayanin sharuɗan auren baiwa lil isharati ila anna inda al'amati min dunuwil manzila ma la yamna'uha min zina don a bayyana ma cewa ita baiwa tana da rashin ƙima ko kuma tana da dunuwil manzila ƙarancin matsayi a cikin al'umma wanda matsayinta yana hana ta bai hana ta ta yi zina a ita ɗiya ya kamata a yi mamaki lokacin da aka ga ɗiya tana zina a yi mamaki hisa hind lokacin da ta zo ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a sai annabi ya ce da sharaɗin kada ta yi zina sai ta ce ma annabi a wataznil hurratu yanzu diya wadda ta san incin kanta tana zina kenan ita a cikin kwakwalwarta wake zina baiwa bayu ke zina hissa sai ta yi mamaki ta ce a wataznil hurra yanzu har a ce lalacewa ta kai inda diya wadda ta san incin kanta tana zina to ke jiya yanzu da ke da da an ga mazinaciya a wancan lokacin to baiwa ce saboda ita ba ta da wani wazi da zai hana ta yin zinar ba ta da wani matsayi ba ta da wata kima a wancan lokacin to sai aka kawo shi a a tsare a cikin wannan ayar don haka alkur'ani ya bambanta da duk wasu littattafai a wurin siyaƙi wurin tsari don haka kuma wannan yake ƙara tabbatar mana da sakakan cewarmu cewa lalle tabbas alkur'ani maganar Allah ce haka shi ma hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai kyawun siyaƙi da aje kalimomi a wurinsu wanda zai tabbata ma lalle ba maganar larabawa ba ce kai da kanka ka san wani magana idan ka ji ta wallahi ba balarabi ya yi ta ba annabin larabawa ya yi shi da waɗanda ba larabawa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar misali akwai kalimomi da zaka ji cikin hadisi wanda a duk duniya ba wanda ya fara yin su sai annabi la yuldaghul mu'minu min al-hujri marratayn annabi yace ba a harbin mumini a cikin rami su biyu dan nuni da cewa mumini ba wawa bane mumini mai hankali ne ba a yaudare shi su biyu idan ka yaudare shi zai ɗaukar darasi ba zai yarda ka sake yaudare shi ba to da ire-iren waɗannan hadisan da haka annabi ya ce utitu jawami'ul kalim an bani dunkulallin kalimomi waɗannan dunkulallin kalimomi suka kai inda idan za ka yi fassara hadisin annabi ɗaya to ka fara jayo nan ka jayo nan ka jayo nan kakin ka yi fassara hadisi guda da haka muke yawan gai da yawan kira ga 'yan uwanmu waɗanda suka yi suka yi ikirarin cewa su ba su yarda hadisan annabi ba su gano cewa wallahi hadisan nan da ake jinginawa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai waɗanda nashi ne akwai waɗanda ba nashi bane ina yawan gayi a majalisin nan mu kanmu da muke gayin hadisai mun san akwai hadisan da ba annabi ya gaye su ba akwai hadisan da ba annabi ya gaye su ba hadisai ne na ƙarya wasu sun ƙirƙiro su ne don gyaran siyasarsu wani don gyaran tuwonsu wani kuma don ya yi suka ga addinin musulun saboda yahuda sun shigo a cikin malamai suka karanci hadisai suka hardace alkur'ani suka iya larabci da haka kada mu yi mamaki idan muka ji ire-iren waɗannan a aya ta karantar da mu a yi haƙuri idan ba a samu ikon yin aure ba har lokacin da Allah ta'ala zai wadatar da mutum sai ya samu yayi aure Allah ta'ala ya datar da mu Allah ya ce yuridullahu li yubayyana lakum na'am yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala ya ce yuridullahu li yubayyana lakum Allah yana nuhin dan ya bayyana muku ya ku masu imani ma ahalla lakum wa harrama alaikum abunda ya halitta muku da abunda ya haramta muku Allah ya yi wannan bayani ne don ya bayyana muna abunda ya halitta gare mu na mata da abunda ya haramta gare mu na mata ya bayyana muna cewa haramun ne mutum ya auri mamashi haramun ne mutum ya auri ƙaunar uwashi ko ƙaunar babanshi ko ƙaunar mammashi ko yayan mammashi ko ɗiyarshi ta cikin shi ko kuma matar ɗanshi duka aya ta yi bayanin wa'annan abubuwa to Allah ya ce yuridullahu li yubayyana lakum Allah ya haka ne dan ya bayyana muku alhalala min alharam ya bayyana muku halal daga haramu wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum kuma Allah ya haka ne dan ya shiryar da ku sunnonin wa'anda suka gabane ku domin as-sunan shine at-tariqa tara'iqahumul hamidati wattiba'a shara'ihi da kuma bin shari'arsa allati yuhibbuha wa yardaha shari'ar da Allah yake so kuma yarda ba domin babu wata shari'a da Allah ya yarda da ita kamar shari'a addinin musulunci babu wani addini da Allah ya yarda a matsayin addini kamar musulunci hissa yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ubangiji ta'ala yace duk wanda ya nemi wani addinin musulunci ya zame masa addini to ba za a karɓan masa ba kuma a lahira yana daga cikin asararru Allah ta'ala ya kare mu Allah ya ce wa ya tuba alaikum kuma Allah ya yi haka ne don ya tuba gare ku ya karɓa muku tubanku wallahu alimun hakim Allah alimun masani ne hakimun gwani mai hikima cewa shi li yubayyana lakum albayanu nan ya tattaro albayanu lafzi wal bayanu ma'anawi bayani na lafazi da bayani na ma'ana kuma dukkansu waƙi'un sun auku kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana ma annabinsa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanahu Allah yace bayani gare mu yake bi ma'ana izharahu thumma inna alaina bayanahu ay thumma inna alaina izharahu lalle gare mu yake zamu yi bayanin alqur'ani dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin wannan ayar ya kasance idan jibril ya zo yana karanta masa alqur'ani yana gaugawa yana gaugawa domin ya harrace sai Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kakka motsa halshenka dan kai gaugawa harrace alqur'ani Allah ce mu za mu tabbatar da alqur'anin nan ga zuciyarka إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى الله الله يتي إن علينا الضمير يعود على الله والمراد نن الله ينانهن كرن كنسا فإذا قرأناه أي فإذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه كبي كسورارا أبو الله أكي كرن تاما nan kaga duka wannan albayanul lafzi ne wal ma'anawi ana bayani na lafazi da ma'ana Allah ce wa yahdiyakum yahdiyakum nan ana nuhin hidaya a at-tawfiq dacewa domin al-hidayatu abun nuhi da ita shine at-tawfiq Allah ya datar da mutum babu wani abu babu wata kyauta da bawa Allah zai masa kamar Allah ya yi mai kyautar samun dace bisa kan tafarkin addinin musulunci babbar kyautar da Allah yake wa bawa shine ya samu kansa musulmi kuma musulmin nan bisa kan tafarki na didai da haka duk lokacin da ka iske kanka musulmi ka ɗaga hannu ka gode ma Allah ba za ka gano cewa waɗanda ba musulmi ba suna cikin ɗimuwa sai radda aka gaya ma wani ɓangare na wata aƙida daga cikin aƙidodin kafirai mu ɗau misalin zaradociya akwai wata aƙida da ake yi a ƙasar pakistan da kuma ƙasar indiya da kuma yankin masu bautar buziya 'yan budaism da sauransu mai sunan wani addini ne mai suna zaradociya Ziradoch shi ne Allahnsu. A aƙidarsu, idan mutum ya mutu ba a turbuɗe shi, ba a ƙone shi. Akwai wani jisiru da suke ce ma jisirul ilahi, wani bene wai na Allah. Ana ɗokar gawar a azata can bisa wannan benen. Idan mutunan ƙwarai ne, to gawar shi ba za ta lalacewa ba. gawar shi ba za ta lalace ba sai ruhin shi ya cirato daga gangar jikin shi ya fada a cikin mafi soyuwar halitta a gare su kamar irin sanuwa ko akuya ko kaza ko kuma maraki ko abin da ya kama da haka idan kuma gangar jikin shi ta lalace ta yi wari bayan kwana arba'in to ruhin shi zai cirata ya fada a cikin mafi kaskancin halitta a wurinsu ita ce kare ko kuma alade kai da jin wanga kasan ba a ƙi da musulunci ba ce da jin wanga kai kasan akwai matsala amma musulunci ya kimanta mutum da ya mutu a yi mai sutura a mashi wanka a kai shi cikin kima da daraja a turbuɗe shi in dai ɗan kima ne da daraja ya mutu yana sallah a yi mai wannan ya mutu baya sallah kowaye shi kada a masa sallah wannan ita ce aqidar ahlus sunna idan ya mutu bai sallah komi kima shi komi kuɗin shi kada a mai sallah in kuma mai wasa da sallah ne malikiya suka ce to za a samu irin shi masu wasa da sallah su mai sallah alhaji wani an ga baya sallah ya mutu to sai a samo ire-iren shi masu wasa da sallah irin 'yan tasha wanda sai ta mai daɗi yake sallah sai a ci kai zo ka bada sallah kawai shiga gaba ya bada sallah wala da ana haka nan jama'a da mun shiga taitayin mu amma wani malami zaka ga dan kwadayi ya zo ya bada sallah ko kuma wanda asali bai ma yarda sallar ba bai yarda sallar gawa ba kuma an zo an yi mai sallah kamar yanzu wanda ya ce bai yarda hadisi dan kalakatu ai ka tambayi dan kalakatu ka ce shi in mutun ya mutu ana mai sallah babu wata aya a cikin ƙur'ani da ta ce in mutum yin mutu a yi mai sallah daga kai ɗan ƙala ƙato in kan mutu ba mu yi ma sallah in ko kana son mu yi ma sallah sai ka kawo ayar da Allah ya ce in yin mutu a yi salatul jinazati ko salatul jana'is sallar gawa an gane wannan to a ta an yi sallah ya za a turbuɗe shi ai kamata ne kai dan kalakatu da inda mutunan ka ya mutu to zaka aje gawo shi nan ka jira Allah ya mai kabari dan Allah ya ce ni da kaina zan yi mai kabari amatahu fa qabarahu Allah ce ni ni kashe shi kuma ni ne ni zan mai kabari da haka zaka jira ka ce to tunda Allah ya ce shi zai mai kabari a jira to amma dai jama'a annabi sai bayani sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a aikace in aka mutu annabi yana shiga ya yi sallah bal watar ma cewa yake ku sallu ala sahibikum ku yi ma abokinku sallah a aikace annabi ya yi sallar gawa a aikace aka ɗauko gawa aka turbuɗe ta gaba annabi sallallahu alaihi wa sallam to duka wannan ba a samun shi sai a cikin sunna ta annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to cewa sunan alladhina min qablikum ya'ni al-yahuda wan nasara mimman nazala alaihim al-wahyi sunnonin wa'anda suka gabace ku yahudu da nasara wa'anda wahayi ya sauka a gare su wallahu yuridu an yatuba alaikum an karanta bin nasbi yatuba atafan ala yubayyin atafi ne akan yubayyin sai ya zam wa yuridu an yatuba alaikum shine atafin kenan ai wa yurida li yatuba alaikum wa yuwaffiqakum lit-taubati wa taubatullahi 'ala al-ibadi naw'ani ita kuma karɓar tuban Allah ga bawan shi Allah ya karɓi ba ya tuban bawan shi kala biyu ne na farko tawfiqul lit-taubati Allah ya datar da kai kana laihi ka ji cewa lalle kai laihi ka koma ga Allah wallahi dacewa ce kana zina ka ji ga ranka cewa zina ba abin kwarai ba ne ka dawo ka tuba wallahi gam da katar ne ba kowa ke samun wannan ba ko kuma kana shaye-shaye ka gamsu cewa lalle shaye-shaye nan sabon Allah ne ka dawo wallahi gam da katar ne amma da yawa zaka ga Allah yana ta shedan yana ta kawo musu furoba kala-kala cewa a'a ai na ga ma malawa ne yana yi to ya ga ma abin da malawa ne ke yi shine sharadi ai kasantuwar malam wane yana yi ba shi ke nuna wannan abu ya halitta ba yanzu ba ga kurkura nan da ake yi ba an san kurkura kai dai ka san wannan abu hankali hankali baya karbata ka kurkura abu radda ka kurkura ta sai an kwashe ka kuma ita wannan kurkura ba ta da ɗawa ba ta da aboki ba ta da sabo radda ta tambayo ka komi tana iya saka wallahi yana iya yi zawo cikin wando mai kurkura radda ta tambayo shi yana iya yana shekara yana kurkura amma radda ta tambayo shi wallahi zai zawo cikin wando kuma duk da haka zai ji a lahiya lau ai malam wane yana kurkura to ai gama dan malam wane yana yi shikin ta zama halal eh shikenan in malam wane yana shan giya ta zama giya ta zama halal ko dan malam wane yana yana caca caca ta zama halal ko kuma dan malam wani yana zina-zina ta zama halal wannan ba haka bane jama'a dan haka mu yi kokari mu bi abinda Allah ya ce da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu raba kanmu da wannan kurkura wallahi mugun abu ce kaga mutum in bai kurkura ba bai da katabus bai iya daga da nan zuwa nan sai ya kurkura ko taramol ba da haka ya fara ba lokacin taramol in baka sha taramol ba ka saba shan shi baka iya numa sai ka sha taramol haka ita ma kurkura insha Allah ta'ala akwai khutuba da zamu yi bayan sallah bisa kan kurkura da illolinta idan Allah ya muna sarka da rai na daga cikin illolinta waɗanda muka binciko a likitance kurkura tana kashe hwata ta baki duk wanda ka kurkura da zaka sa hannunka ka kamo hwata bakin shi zaka ciro ta hwata ta mutu ba ta aiki sannan idan ta tambayo shi yana iya ini yana zawo yana iya hesa amai wani ya ce wallahi kai Allah ya raba mu da wanga bala'i shi da kanshi yake cewa a korar da ta tambayo shi ya ce yana shagon abokin shi sai da ya kama riga shi ya yi amai cikinta saboda kai ya lalata shagon abokin akwai radda ya kasa tahiya dushi da kanshi cikin wando ya zawo kuma da haka wani yana nena cewa maganin aljannuna maganin jiwa in an yi ma jiwa da kana kurkai Allah ya kare bu yana kare bawon shi ya ce shi ke kare bayon shi waɗanda ka addu'a ko yaushe wai ka to ka dogara ga kurkura to shine Allah ta'ala ya bayyana cewa ya hadiyakum sunan Allah yana shiryar da ku taufiki akwai taubatu qabulin tuba wanda in bawa yayi Allah ya karba kamar inda Allah ta'ala ce laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kada yazigh qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim Allah ce na yahe musu to wannan ita a tuba ta karba kayi ma Allah laihi yace na yahe maka Allah ka yahe mana zunubanmu kuma wannan ba karamin cin nasara bane dan haka ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya Allah yana karɓar tuban bawan shi matuƙar bai kai gargara ba Allah ya ce wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at Allah ce shine wanda ke karɓar tuban bayan shi kuma ya yahe zunuban su yuridu an yatuba alaikum Allah yana son ya yahe muku da haka Allah ce wallahu alimun hakim Allah masani ne gwani mai hikima wannan ayar ta karanta da mu cewa Allah yana da nuhi yuridullahu Allah yana nuhi isbatul iradati lillah wannan ayar ta tabbatar muna Allah yana da irada ita kuma irada Allah kala biyu ce akwai iradatun azaliyatun akwai iradatun hadithatun irada wadda take tun fil azal ya riga ya yanke ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakunu wa ma sayakunu idza kana kaifa sayakunu Allah ya riga ya yanke izala wannan eh, eh me take da suna irada azaliya abunda ya kasance Allah ya san shi da wanda bai kasance ba da wanda zai kasance idan ya kasance ya zai zamo Allah ya san cewa kai wannan ɗan yaron da, da ke tashi a yau da aka haifa yau Allah ya san zai yi wayo ko ba zai wayo ba idan ya girma zai yi aure ko ba zai aure ba idan ya aure idan zai yi aure wa zai aura sannan watan da ya aura ɗano za ta haifa masa sannan ɗiyan shi da za a haifa su ma za su haifa su ma ɗiyano za su haifa Allah duk ya san wannan to ne ta yake ce ma irada azaliya tun fil azal Allah ya riga ya yanki sannan akwai irada wadda ita kuma ba azaliya ba ce wadda yanzu ne za ta faruwa irada wadda take ta haditha a kamar abinda shi kuma yana na ilmu zuhur ake ce masa kamar inda zaka ji Allah ya ce li ya'lama Allah ya dan ya san arama kana tuna aya akan haka ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم mm akwai irin ta kuma li ya'lama li ya'lama man yansurahu wali ya'lama Allah وليعلم الله الذي الذين جاهدوا
wali ya'lama Allah alladhina wali ya'lama Allah man yansuruhu wa rusula to Allah Eh, wali ya alama Allah man yansurahu wa rusulahu bil ghaibi dan ya san waɗanda za su taimake shi to nan sai ka ce wai Allah bai sani bane yanzu ne zai sani a sai a ce ilmu zuhur ilimi na bayyana wanda zai bayyana gare ku amma shi dama Allah ya riga ya san shi da ya- da- da- yadda zai zamo da in ya zamo kuma ƙarshen ya ne resultant final za ta kasance to wannan ababen suna bayyana mu bawa ko yaushe ya sakakance ga Allah ta'ala ya yarda shi ne mahalicci wanda babu abin da ke ɓoyuwa gare shi wannan ayar ta karantar da mu si'atu rahmatillahi yilwantuwar rahama Allah ga bayonsa domin na daga cikin rahama Allah ta'ala ya bayyana wa bayon shi abin da zai kasantuwa abin da zai zama haramu kai ka san yau ba ƙaramar rahama ba ce Allah ya halicce ka ya ce ma kaza in kai yi shi zan kai ka wuta kaza in kai shi zan kai ka aljanna wallahi rahama ce idan mai gidanka yana son yayi ma kita zai kawo ka cikin ma'aikata ya ce to cikin ma'aikatar tan akwai abubuwan da da kayi su zan kore ka ko bai gaya masu ko ba haka ba kana yin su ya ce to na kore ka kamar yanzu dokokinmu mun san akwai doka ko amma ba mu san in ka taka doka kala kaza wani hukunci za a yi ma ba sai ka taka sai mai sai procurator ya ce ka taka doka kala kaza laihinka shekara uku a gidan yari sai mai sai procurator ban sani ba isa ko yaushe malamai ke cewa ya kamata a dinga karantar da al'umma dokoki a samu wani dan lokaci gidan rediyo da talabijin na ƙasa a ce to yau rana ce ta dokokin ƙasa wanda aka kama ya sha giya ko ya- babu babu dokar giya ko Eh, ita ta halitta kenan to wanda aka kama yayi zina akwai dokarta to sai in yara ne wayanda suke ba manya ba ko to wanda an ka kama yana sai da wiwi yawa akwai ta galehin shi wanda aka kama yana shan wiwi sai dawa daban sha daban galehin shi idan ka yanke mutum galehinka in aka kamma da bindiga ga lehinka in an- ai ta zanuwa lehinka kaza ga kuma hukuncinka lehinka kaza to kaga sai yan ƙasa su waye su kiyaye kuma amma sai an kama ka da lehi sai a ce ka taka doka mai article 74 article 48 ya ce duk wanda ya irin lehinka za a sahe kwasa shekara goma sha biyar kai na ka sani ai yanzu babu dokar da an ka sani wadda ita ma saboda an yi ta ɗayan biyu uku ne an santa kamar doka ta miner in mutum ya sadu da yarinya wadda take da ƙasa da shekara goma kamar yar shekara biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma ƙasa da sha takwas miner ita an san da kayi zina da ita ba da son ranta kai mata hwaɗi to kwasa na shekara goma ko sha biyar an san ita lehinta goma na zuwa abin da ya sama in an kama da daga kana sai da iya kartush kartush in iya shekarunka duk kartush guda shekara guda a yau ga ta yi kamata na a ƙara ta a ce duk kartush guda shekara biyar Eh, yadda kenan ba za a za a kiyaye sai da dagat Allah ya kare mu to kaga wannan yana nuna rahama da jin kan Allah ta'ala sai ya nuna in kai lahi kaza ga zunubinka sannan ga hukuncinka kamar yanzu kaga wanda bai sallah shi Allah tun nan duniya ya gaya mu wanda bai sallah hukuncin shi Qa- ma salakakum fi saqara qalu lan nakum minal musallin kenan shi wanda bai sallah ya san wutar shi tun nan duniya sunanta mi saqara eh ai ka san da kaji sakara ko cuta ga dan mutum dan sankarau kai ka san ba karamar cuta ce ba walam nakun nut'imul miskin kuma sa- ita wattan wuta ta wayanda ba su sadaka ce ba su ciyar da miskinai hannun su kankama yake to Allah ya kare mu to kaga wannan ayar sai ta karantar da mu wannan Allah ta'ala ce liyu bayyana lakum dan ya bayyana muku shari'a shi kenan a cikin shari'ar musulunci babu wani abu majhuli babu abin da ba a sani ba a shari'ar musulunci komi yana da hukunci kuma ita shari'ar musulunci salihatul li kulli zamanin wa makan daidai take ga kowane zamani daidai take ga kowane wuri shari'ar musulunci ta yi daidai da kowa Allah ta'ala ya datar da mu to ina ganin sai mu ta- mu- mu- mu tashi aya ta 30 daidai ko 30 ba da ya ayyuhal ladina amla ta'kulu amwalakum bainakum bil batili abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu